الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin kitabut tauhid na ash Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ubangiji ya masa rahama muna isar da ta'aziyya na rasuwan jikansa cikin jikokinsa na baya-baya Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah Ali Sheikh wanda Allah ya masa rasuwa jiya ya rasu yana da shekara 82 muna isar da ta'aziyar rasuwansa da masa addu'a Allah ya gafarta masa wannan bawan Allah shine mufti na kasar Saudi Arabia wanda in ka je gurin sa zaka samu abun al'ajabi shekara 22 kenan yanzu kun ga lokacin naji na ziyarci shi yana da shekara 60 kenan rabona da shi shekara 22 na gama jami'ar musulunci ta Madina zan dawo a shekara 21 kenan 21 zan dawo na je na ziyarci shi dama in ka gama za ka ziyarci shi zai ɗauki littattafai da ba za su gaza cikin je gaba da aljihunsa zai sai ya baka kyauta sannan ya ɗauki kuɗi a matsayin kawai ka gama ya baka aljihunsa so na je zan ciyo rabona karɓonawa ya shigo masallaci mu kuma mun iso sai ce ‘ya'yana ku zauna ku jira ‘ya'yana ku jira ne sai an yi azahar to lokacin kafin azahar ne da zai kai kamar minti 20 wala muka shiga muka yi nafila raka a biyu shi da ya fara nafila kafin liman ya zo ina gana ya yi nafila ya kai raka a goma sha biyu ya yi nafila ya yi sallama ya yi nafila ya yi sallama sallama ya tsafta muna ta kallon ya ce to mu kuma muna zaune kuma mu tashi mu yi ta yi mana ma'ana dai bayan Allah ne masu ibada bayan Allah ba su ilimi ga karantarwa ga ibada ga bin Allah Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya haska kabarinsa Allah ya karbi ayyukan da ya bari Allah ya jibinci bayansa da ya bari za mu tashi babu ma ja a fil musawwiri babin game da yaso game da azaba da tsanani da tsoratarwa game da masu ɗaukan hoto masu masu suranta mutane yawa wannan shine babi da yake magana a kansa wannan shine majalisin mu na nawa shine na 51 ko wannan shine majalisi na 51 malam yake cewa babu ma jaa fil musawwirin babin game da yazo ga masu daukan hoto masu daukan hoto zanawa ko sassakawa ko dauka a kyamara zanawa da sassakawa wannan duka malamai sun ittifaki haramun ne dauka da kyamara shine aka yi sabani a kansa inda za mu tattauna a kai insha Allah ta'ala malam sai buɗe mana hadisin da babin da wannan hadisin abu huraira an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira Allah ubangiji ya ƙara masa yadda ƙala yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce قال الله تعالى Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa kenan hadisi ne ƙudusi ko? Hadisin ƙudusi ne. Mai Allah ya faɗa a wannan hadisi na ƙudusi wa man atlamu Allah cewa ya yi, babu mutumin da ya fi kowa zalunci, la ahada azlam kenan wannan istifham lil inkar ne, tambaya ce ta wanda ake musantawa da korewa kuma. ai la ahada aslam babu wanda ya fi kowa zalunci fiye da wanda zan faɗi wanda ya fi kowa zalunci fiye da mimman fiye da wanda zahaba ya tafi ya kuluhu khalqi yana yin halitta kamar irin tawa ya dauki halitta ta yana kwaikwaya Allah ya faɗa ce ba wanda ya fi shi zalunci a wannan babi na kwaikwayon halittun Allah subhanahu wataala ka dauki biro kake zana mutum ka dau biro ke zana akuya zero kake zana duk abu mai rai to haramun ne saboda mai ubangiji shine kadai mai halitta saboda girmama Allah kar ka yi kamanceceniya da Allah a abin da shi yake banta da shi rububiyar Allah ne shine mai halitta Allah shi ne mai rayawa to kai kuma sai ka je ka ɗauki ab- aikin Allah kai ma ka nuna za ka iya irin wannan aikin ko da wasa ne Ta Allah ce babu wanda ya fi wannan zalunci Allah ya ce "Falyuk- falyakhluqu dharratan in sun isa su je su su je su halicci ƙwayar masara mana ko ƙwayar gero in sun isa su je su yi auli ya kuluku habbatan ko kuma in sun isa su je su halici ƙwayar wake mana ko ƙwayar sha'ir ko ƙwayar acca ko ƙwayar ibiro in sun isa su je su yi haga wannan ba za su iya ba kamar yadda ba za su iya wannan ba, wancan ba ba za su iya ba auli ya kuluku sha'iratan ko kuma su je su ɗau- su abin nan su halicci ko da sha'ir ne To wannan hadisin yana nuna mana haramcin yin hoto, haramcin zane, da haramcin sassaƙawa, da haramcin narkawa, ka narka ka yi irin abin da Allah ya halitta wannan haramun ne. Saboda yana nuna kana kwaikwayo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Munasaban wannan hadisin da tauhidi, Allah ya haramta, suranta, abin da Allah ya yi saboda kake kwaikwayon irin abin da Allah ya yi kana kwaikwayon aikin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shirka ce a cikin rububiya tauhidin rububiya Allah shine mai halitta kai ma yanzu ka zama mai halitta kama ka je kana kwaikwayon halittar Allah kai ma mai halitta ne kenan domin mun san tauhidi ya kasu kashi uku akwai tauhidin rububiya akwai uluhiyya akwai asma wa sifat mun yi asma wa sifat muka ce ko suna ne karka sa suna iri na Allah karka yi kamancece ne an samu wani da ake kiransa abul hakam ba annabi ya canja shi ya mai da shi abu shurai kaga wannan cikin sunaken Allah ba a so karka kira kanka malikul amlak Allah shine wannan to haka a cikin uluhiyya karka karka karka hada Allah da wani a cikin bauta karka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai kaza ne alhali na Allah ne kar mu ce masha Allahu wa shi'ita in wa- ba dan abu kaza ba duk aka hana mu a cikin- a wajen uluhiyya a wajen uluhiyya ta wajen rububiyya kuma wajen halittar Allah shi ma aka hana mu karka je kai zane ka zama mai zane ka zama mai kwaikwayon halittar Allah subhanahu wataala walahu ma har yanzu hadisi ya zo da Bukhari da Muslim wancan ma Bukhari da Muslim ne an Aisha ta daga Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ashaddun nasi azaban yawmal qiyamah mutumin da ya fi kowa azaba ranar tashin alkiyama azabansa ta wuce ta kowa alladhi yudahi'una bi khalqillahi tabaaraka wa ta'ala su ne dai wa'annan mutane wanda suke kwaikwayon suke yin zane da nufin kwaikwayon halittar Allah kwaikwayon halittar Allah subhanahu wa ta'ala wannan haramun ne walahuma an ibn abbas har yanzu bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul an naji annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam kullu musawwirin fi nar duk wani mai zanen halittan Allah mai kwaikwayon halittan Allah dan wuta ne yana cikin wuta yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun duk abin da yayi ya zana duk irin zanen da yayi da hotuna da ya dauka wannan hotuna ran kiyama za a mai da su za a saka musu rai tunda shi ba zai iya sa rai a duniya ba zanawan ne kawai to Allah zai saka musu rai idan ya saka musu rai sai adadin hotunan da yayi da adadin zanen da yayi da abin da ya sau- sassaka Allah zai saka musu rai sai su zama adadin azabar sa ran tashin alkiyama wannan su za su ta'azabtar da shi ran tashin alkiyama yu'azzabu biha fi jahannam za a yi ta'azabtar da shi da wayannan rayuka a cikin wutar jahannam ga masifa kenan ولهما عنه مرفوعا har yanzu daga bukhari da muslim kuma yazo daga annabi man sawwara suratan fid dunya duk wanda ya zana hoto guda daya na dan adam ko na akuya ko na wani abun halitta a duniya wanda ya zana guda daya kullifa an yunfaka fi hadu za a takura shi Allah zai takura shi a tattaro abubuwan da ya zana ko guda dubu ne a ce sai ka busa musu rai kuma ba zai iya ba walaisa binafiqin kuma ba zai iya ba to kaga in Allah ya ce kai abu kuma ka kasa to ka san kuma azaba za ta biyo maka baya wali muslimin ya zo daga imam muslim an abil hayyaj daga abul hayyaj wannan abul hayyaj tabi'i ne dalibi ne na sayyidina ali qala yace qala li ali sayyidina ali ya gaya mu ala ab'athuka bana aike ka ba alama ba asani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a irin abinda annabi ne ma ya aike ni sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yana aikan sahabbansa tun da kamar matsayin commissioners ne ko ministers a ƙarƙashinsa wani je ka ka riƙe mana ka ambassadors kuma wani je ka kula mana da kaza wani je ka gari kaza ka isar da sako kaza sannan masu wa'azi masu da'awa to shi ma bayan annabi ya rasu annabi tabi'in yana ƙarƙashin sa ce in dora maka nima irin aikin da annabi ya dora min mana dan ka ce albarkaci kai ba yake cewa ƙware kuwa ka dora ni sai sayyidina ali yake ce masa Allah ta da'a suratan illa tamastaha zan tura ka waje kaza duk inda kaga an yi drawing din zane ka shafe shi ka goge shi in gunki ne aka yi a cikin gari aka tsaye da shi ku ruguza shi wala kabran mushrafan in kuma kaga wani kabari da aka gina shi aka yi masa ado aka yi drawing aka saka masa tile aka zo aka yi irin yadda abin nan makiya Allah nan suke makiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da fada da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka'idodin kabari ga yadda za a yi amma ka je ka samu mutane sun gina sun gina kabari an saka suna da da adireshin mutum da shi wane ne an kawo wasu duwatsu an zuba a ciki wasu ma har ayi tile annabi ya tura sayyidina ali ya ce ka bi duk makabartunmu mu duk inda ka kabari ba irin yadda muka karantar ba ka ruguza shi kame da shi na asali wannan ita ce sunnan yanzu yan bid'a makiya annabin na sallallahu da suke a makabartunmu da za su gine shi to son samu hukuma ta yi umarni wa ma'aikatan makabarta dukkan kabarin da aka yi ku su suna gamawa su tafi da daddare masu aikin makabarta ku tashi ku gyara shi ake biyan su kuma a gyara shi a mai da shi yadda shari'a ta fara to shi ne aiki na farko da aka dora sayyidina ali in hukuma ba za ta yi ba aina musulmai ne musulmai an je an binne manyan malamai an binne bayan Allah guraren da ake bukatar rahama a je a saba wa Allah a ciki a je a yi gine-gine akan kabari a daga shi wasu masu masa kubba to wannan shine sako na farko kar ka bari sai an daidaita shi wala qabran musrafan illa sawaitahu kuma wani kabari in ka ganshi ka daidaita shi wannan illa sauwaita hudin nan da aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana yake cewa kada duk hoto in an ganshi a shafe shi sannan in kabari ne a daidaita shi nan malamai suka ce daidaita shi shine idan ya wuce sauran an yi shi da tudu ka saka shi daidai da sauran in an yi shi fasalin ba na shari'a ba ku gyara shi kuma da shi na shari'a to waɗannan hadisan da muka karanta sun dunkule mana abubuwa kamar haka abu na ɗaya uƙubar masu zane kafin muce tukunna kafin muce shi wannan zana hoto ɗin menene hukuncinsa hoton da za ka ɗauka ka zana da biro ko ka sassaƙa shi a itace ko ka ɗauki laka ka kwaɓa ka gina ka gina mutum ko ka je ka gina shi da fenti ko da pop simintin pop ba ana yi ba yanzu ga an yi zanen an gina mutum wannan ittifaƙin malamai haramun ne haramun ne haramun bil ittifaq to sai aka samu ci gaba sai aka samu kuma hoto photograph wanda ake ɗauka da camera wanda eh, handset ma yanzu tana yi da ana aiki da da negative ne wannan abun nan din negative a je a wanke shi yanzu ana nan a cikin waya ake ajiye shi a sarrafa shi yadda aka ga dama shi mai hukuncinsa malaman zamani sai suka yi sabani da yawa suka maganganu da yawa wasu suka ce irinsa dukkansu haramun ne kamar mai littafin da ke gabana shine ra'ayinsa za mu zo mu faɗi yadda ya kakkasa su sai duka shi hoto har na ɗaukan kyamara duka haramun ne sai illa lura ta sa wannan shine ra'ayin irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani aikin su haka ya nuna duk aka ce ka nemo hoton Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ba kai saka samu ko video ba za ka samu ba balle kuma hoto ba za ka samu ba sai dai ka samu passport ɗinsa na international passport ɗinsa kaɗai shi yadda ka ɗauke shi duk hoton za ka na Sheikh Albani ake nuna wa wannan ne passport ɗinsa ne har Allah ya ɗauki ransa Sheikh Usaimin ya yi ta faɗa baya yadda lokacin yana karatu ka zo za ka ɗauke shi da kimara ya yi ƙoƙari shi sa babu hotunansa shi ma sai dai wanda aka ɗauke shi na bidiyo to a jikin na bidiyon ake screenshot ake fitar da hotonsa ya yi iya ƙoƙari bai yadda ba wannan kuma shine abin da ya fi mutum ya yi da gaske saboda duk abin da ke da shigo haka nisanci shi to malamai suka yi saɓani wasu malamai suna gani babu wani matsala shi wannan na biyun na kyamara da ake ɗauka shi ba haramun ba ne suka ce hukuncinsa kamar hukuncin madubi ne ba wanda ya hana ka kallon madubi shi wancan ai da za a zana an zana yana nan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku yana yana aji amma madubi yanzu kana yin haka kawai ka ganka kai ɗin ne dai na allan ne a ciki shi ma wannan an ɗauka a kyamara na ubangijin ne dai shi ne a can wani abu kamar kamar ka zo bakin ruwa ne ka kalle ka a cikin ruwa ka ganka sai a ce haram suka ce a wannan duk ba haram bane to da haka wanda za a dauka ne kuma ba kai ne mai yi ba ba kai dan adam ne kake wancan kuma kai ne kake daukan biro ka zana ko ka daula ka ka kwaba wannan kuma wata abace take daukowa kai dai ka taimaka mata ne ka saita ta dauka amma duk bayanan nan ka samu duk kama-kama suke yi ko da sun halatta ɗin duk wannan bayanan ɗan kama-kama ne so da ka yadda ba a haramta madubi ba to shi ma ba a haramta shi ba haka suka faɗa suka ce babu laifi a cikinsa wallahu alam amma wanda zai fitar da kai sabani shi ne karka ɗauki hoto sai da wani uzuri shi sa yanzu zan ɗan karanta wani abu da mai littafin nan ya kawo za ka samu duk wani ƙofar uzuri ya toshe game da hotuna ɗin to saboda haka ku duba azabu da aka faɗa wajen azaba kala shida aka faɗa ga mai ɗaukan hoto mai zane na ɗaya aka ce shi ne azabansa tafi kowa ranar tashin alkiyama a shaddun nasi azaban aw min ashaddi azaban ko kuma yana daga cikin waɗanda azaban su fita kowa ina ko wasu ma wanda azaban su ta fito shi ma yana cikin su na biyu an tsine masa annahu mal'unun tsinanne ne na uku Allah zai saka duk abin da ya zana ko ya sawwara za a saka mata rai ta zama azaba a gare shi nan tashi kaga azaba ta uku kenan na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin kullu musawwirin finna duk wani mai daukan hoto a cikin wuta dan wuta ne yana wuta kaga azaba ta hudu kenan azaba ta biyar za a azabtar da shi ta hanyar cewa hey ya busa musu rai kuma ba zai iya ba azaba ta shida Allah ya ce babu wanda ya fi zalunci a wannan babin ba wanda ya fi shi zalunci sai mai ɗaukan hoto a wannan babin to kaga ko wa'annan ai akwai tashin hankali a cikinta to hukuncin yanzu mun faɗi hukuncin ɗaukan hoto to hukuncin mallakan hoto fa ka mallaki hoton ka ajiye hukuncin mallakinsa mallakin hoto ba zai fitar ga ɗaya abu guda shida ba ko ya zama da ka mallake shi don ka girmama shi wannan haramun ne zai iya kai kama zuwa ga shirka kamar da suke ɗaukan hotunan shehunnai na farko kun ga ɗaukan hotunan sauwara hotunan aje a zana hoton haramun ne mallakan safa shi ma wata haram ce ka kai kana girmama shi Allah ake girmamawa amma ka zo kana girmama shi wannan haramun ne haka hotunan shugabanni gwamnan ka ne shugaban ƙasa wane ne a'a wani malami wani sarki ɗauki hotunansu ya'yan washe sa har saka hoto a dibi ka ɗauki dibinka ka sa hoton wani malami wai masoyinka wannan dukka ka nisance shi shine ya fi maka zaman lafiya don ka nuna masa wai kana ƙaunansa ko ko kake ji kana ganin sa ka dora shi a wannan ɗinka ya'yan uwa in mun yi karatu fa mu je mu aikata shi shi ne in mun yi karatu mu aikata shi duk wanda ya san yana shi ya cire to wannan shine karni na farko na girmamawa na biyu ka mallaki hoto don jin daɗi ka wanda suke mallakan hotunan mata hotunan batsa hotunan rashin mutunci wanda ka yi kasan dama haramun ne hoton wacce ba ta ba haramun hoton kalla don ya burge ka haramun sannan mallakan hoton kuma shi ma haramun na uku ka mallaka don tunawa kawai ka tara hotunan da ba muna yi ba akwai album album a tara su don tunawa wannan duka haramun ne kamar hoton yaranka hoton ƴaƴanka duk waɗannan mallakan haramun ne akwai kuma mallaka ta dole wanda ba yadda ka iya da ita wannan babu laifi a cikinta kuma ba a umarce ka cewa wannan ka je ka yanke shi ko ka ɓata shi ba shine hoto da ke kan kudi ka je ka dauko maka ka goggoge da wai wai an ci a nan kuma zaka bata kudi to nan tunda ba kai kai ba yi maka aka yi ba yadda kai ya wannan babu laifi a mallakansa haka akwai hotunan kuma na biyar kenan akwai hotunan da su kuma sun biyo baya ne kamar dai na kudin ne su ne hotunan da suke zuwa kan jarida masu jarida za su ɗauki hotunan su su sassaka a ciki kai kuma akwai labaruka da saƙon da kake so ka je ka siyo to nan hotunan cikin mallakansa ba laifi ba ne amma shi ma an fana an ce ka nemi biro dukka goggoge kansu ka ɓata ta yadda an gani ba za a gane hoto ba ne kamar hotunan da suke zuwa mana a jikin sabulu a jikin mai kana siyo sabulu a gida wannan hoto in dole ya ka riƙe kwalin to ka nemi maka ka goge ko ka yage kan abin ka bata da ta yadda ba sunansa mutum ba kuma ko dabba ce kar ka bari ka mallake ta a gida an ba da wani kissa mutumin da ya zo rasuwa akai akai yayi la ilaha illallah ya kasa yi akai akai yayi shahada ya kasa matar ta ce kai ni kan babu wani abun saban Allah a cikin gidan nan na san mijina mutumin kirki ne ni dai na san kirkinsa Allah ba zai kunyata shi ya mutu ba la ilaha illallah kuma muna kuma muna laƙana masa kuma ya kasa faɗa sai ta shiga gidanta kawai tana ta tunanin me ke faruwa a cikin gidan nan sai can sai ta tuna ai akwai kwalin joy ne ko meye ne mai mata akwai shi a mandaki wala aka ce sai ta je ta ɗauko shi ta ƙyatta a shana ta ƙona ta ɗebe tokan ta zuba ta dawo gurinsa ɗaya biyu uku kawai sai ce la ilaha illallah in suka ce sanadiyan hoto zai iya haramta maka wannan ni'ima din so kana duk wani abu mai hoto da yake gida ka yage shi ka cire shi to na ƙarshe hotunan da za a suke cikin bola suke wanda aka watsara wannan ina ruwanka da su ai dama sun tafi bola na ba su da amfani dama bola kuma su bar da ita za ta yi za a yi to nan gurin wani irin hoto ne duk muka faɗi wa'annan abubuwa din wasu suka ce shine hard copy na hoton da aka yi printing su ne mallakansu soft copy da yake cikin wayanka da yake ciki shi ma aka yi irin wancan sabani suka ce ai yana cikin waya ne yana kaza ne sai ka bude sai ka yi kaza babu shi shi shi masifar ba ta kai kamar na wancan ba bare ba za mu ce halal ba za mu faɗa kai tsaye ka ce kawai abin nan wallahi muna cikin masifa ya yan uwa yawwa so da haka laluran ma in kudin ana cewa a yanzu lalura ne za mu iya buƙatuwan hotunan a wani waje za a iya nuna kaza za a iya nuna kaza to a laluran kuma kar ya zama wani abu occasional ya kar ya zama wani abu na kullum a bar shi ya zama occasional in dan wani sako ne za a isar an riga an gama dauka an isar da sako sako ya wuce to shikenan an kauce amma muna cikin fitina wanda suka ce kuma su ya halatta ba kuma suna ta yin kayan su to da haka akwai sabani dai a mas'ala din amma mafi girma mutum yayi taka tsantsan mutum yayi iya taka tsantsan din sa wajen rage wayannan al'amura din mallaka dora dibi dora kaza dora kaza dora kaza Allah ubangiji ya yafe mana wannan shine karshen babi din insha Allah ta'ala a lissafin mu in Allah ya yarda gobe gobe alamis ko ko yau ne na alamis yau laraba ba to gobe alamis jibi juma asabar lahadi in Allah ya yarda lahadi mun sauke littafin nan so da karatu da kuke na Qur'ani ma duk za a hakura duk za a hakura insha Allah Allah ya bana jagoranci subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh